الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa ne da ƙaddarawarsa ne ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan lokaci domin ci gaba da tafsirinmu na alƙur'ani mai girma a wannan rana ta litinin 17 ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1400 da arba'in da shida daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha bakwai ga watan uku a wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da aihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da talatin da hudu a cikin karatunmu na suratul baƙara wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 135 da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ƙalu suka ce kunu hudan ku kasance ba yahudawa au nasara ko ku kasance kiristoti ta hatadu za ku shiryu bulbar millata ibrahima hanifa allah ce ka ce da su bari dai za mu ba addinin annabi ibrahim wanda yake mai karkacewa dukkan waɗansu addinai wanda suke na ƙarya saboda addini na musulunci wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu bugo da ƙari bai kasance ba daga cikin masu haɗa bautar wani da allah allah subhanahu wa ta'ala yana bayani dai game da abin da ya shafi yahudu da nasara akan yanda a kullum suke koda abin da suke kai suke tallata da'awarsu ga waɗanda suke ba irinsu ba ne suke tallata da'awarsu ga waɗanda suke mushirikai ne a ga waɗanda suke musulmai ne da kuma waɗanda ba sa kan abin da su suke kai ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙwalu kunu hudan wato kamar yadda a can baya yahudu da nasara suka yi magana akan cewa kowanne ya yi kuzuzuta abin da yake kai yahudu suka kuzuzuta ibadar da suke kai addinin da suke kai suka nuna cewa dukkan wani wanda ba ba yahude ba ba dan aljanna ba ne duk wanda ya zamanto ba yahude ne to shine dan aljanna shine ana Allah subhanahu wata'ala ya ce yahudawa suka ce kunu hudan ku zamanto yahudawa ta tadu za ku shiryu wato za ku sadu zuwa ga abin da kuke nema na shirya dukkan wanda ya kasance ba yahude to shi kuma zai shiryu zai kasance ɗaya daga cikin shiryayyu wannan yahudawa na madina su ne suka yi wannan maganar auna tsara kiristoci su ma suka ce kunu nasara ku kasance kiristoci ta hatadu za ku shiryu kowanne daga cikinsu ya yi da'awar abin da yake kai shine gaskiya abin da wani yake kai wanda ba irin nashi ba bata ne sai Allah subhanahu wata'ala ya doke waɗannan maganganu nasu duka guda biyu Allah ce ka ce da su bal baride millata Ibrahim hanifa za mu bi addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hanifan wanda annabi Ibrahim ya karkace wa dukkan waɗansu addinai na ƙarya dukkan waɗansu gurguzu saboda addini na musulunci ya tabbata cikin sahihul bukhari hadithin zaid ibn amr ibn nufayl daya daga cikin al'ashiratul mubashsharuna bil janna wannan babban sahabi na ma'aiki alaihi salatu wassalam tun ma kafin ya fahimci addini na musulunci ya fita ya tafi can shan yana tambayar addini ya san addinin da zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a kai sai ya haɗu da ɗaya daga cikin malaman yahudawa falaɗiya aliman minal yahudi fasa'alahu an dinihim faƙala akhbirni an dinik la'alli attabi'u ya ce ka bani labarin abin da kuke kai na addini la'alla yan kasance ɗaya daga cikin mabiya addini yahudanci saboda alimun minal yahudi ne ya haɗu da shi kuma sai Allah ya haɗa shi da malamin da ba shi da son zuciya sai ya ce da shi lan takuna ala dinina hatta ta'khudha bi nasibika min la'natillahi ta'ala yace ba za ka kasance ba akan addinin in dai addinin mu kake so ka shiga to lalle sai ka samu wani kaso naka wani rabo naka na tsinuwa ta Allah subhanahu wataala saboda addininmu ba addini ba ne wanda zai kai ka gagaci ba addini ba ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da bayan shi su kasance a kai saboda addini ne wanda ya ci karo da abin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi a lokacin sai zai da ibn amur ibn nufail ya ce da shi a'a ai wala ahmilu min fadlillahi shay'an abadan ba zan iya jibintar komai na hushin Allah subhanahu wata'ala da tsinuwar shi ba hal abada fa hal tadullu ne ala ghairihi zaka nuna mun wani addinin da ba wannan ba yace la a'lamu illa an yakuna hanifan wanda mutum ya ce wa annabi ya ce wa zaid ibn amr ibn nufail ya ce to ni ban san wani addini ba a yanzu wanda za ka bauta wa Allah a kan shi kuma Allah ta'ala ya soka ka zamanto makusancin Allah sai dai in addini ne na annabi Ibrahim a lokacin sai zai da ya ce wa mal hanif sai ya ce dinu Ibrahim lam yakun yahudiyyan wala nasraniyan wala ya'budu illa Allah ce annabi addinin annabi Ibrahim wanda ba yahudanci bane ba kirista bane baya bauta wa kowa sai Allah subhanahu wataala zaid ibn amr ibn nufail lokacin da wannan bai yahuda ya gaya mai wannan maganar sai ya rike ta da hannu biyu sai ya fita daga wajen shi falaqiya aliman min nasara sai ya haɗu da wani malami daga cikin kiristoti shi ba ya tambaye shi yace da shi ka bani labari game da abin da kuke kai na addini la'alla idan na samu abin da kuke kai din mai kyau ne sai in tafi akan shi saboda ina so a gudu tare a tsira tare sai wannan kirista ya ce da shi lan tafuna ala dinina hatta ta'khudha bi nasibika min ghadabillahi ta'ala da dai ba za ka kasance akan addinin mu ba har sai ka dauki kasanka na hushi na Allah subhanahu wataala duk wanda yace zai fada kan addinin mu na kiristanci to lalle sai ya samu wani kaso na hushi na Allah ta'ala wanda ya da shi a lokacin sai sai da yace a'a ai la ashiru illa bin la'anatin lahi ta'ala wa ghadabihi ba abinda nake gujewa sai tsinuwar Allah da kuma fushin shi ai wannan shine dalilin da yasa ma na fito na bar abinda mushrikai suke kai fa hal tadulluni ala ghairihi yace shin akwai wani addinin da ka sani wanda ba wannan naku ba ce ba a'lamu illa an yakuna hanifan ce ni ban san wani addini ba wanda za ka bauta wa Allah a kan shi kuma ka samu nasara a wajen Allah face dai addinin annabi Ibrahim a lokacin da sai Zaid ibn Amr ya tambaye shi cewa mal hanif menene al hanif sai ce millatu Ibrahima lam yakun yahudiyyan wala nasraniyyan ce addinin annabi Ibrahim annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ba ba yahude bane sannan ba kirista bane to lokacin da zaid ibn amr ibn nufail ya ga waɗannan malaman guda biyu malaman ɗaya daga cikin malaman yahudawa da ɗaya daga cikin malaman kiristoti amsarsu ta dace da juna kowanne kuma ya faɗi aibin addininsu yana fita daga nan kawai sai daga hannayen shi ce allahumma inni ushi duka anni ala dini ibrahim ya Allah haƙiƙa ni ina shaidar maka ina sanar da kai cewa haƙiƙa na ni ina kan addinin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam saboda ya samu tazkiya daga wajen malaman nan guda biyu malaman bangarori guda biyu malaman yahudu da kuma malaman kirista to sai zamanto addinin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wato shine addini wanda idan ka bi shi zaka kai ga gaci kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka duka waɗansu kusakure da kai saboda shi ne addini na musulunci yahudu babato ne suke haka kirista su ma babato ne suke kowanne daga cikinsu akwai tabo mai girma a cikin addinin shi da haka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a ayar da ta gabata ya ambaci addinin nasu da san zuciyarsu wala inittaba'ta ahwa'ahum lalle wallahi idan ka bi soye-soyen zukatansu ba'dan ladhi ja'aka min al-ilmi bayan abin nan da yazo baka na wahayi daga Allah tabaaraka wa ta'ala malaka min waliyyin wala nasirin min Allah baka da wani bajibincin lamari bayicin Allah ko wani mai taimako wanda zai kare ka daga azabar Allah idan azabar Allah ta'ala ta zo maka wanda wannan zamu ga cewa duk waɗansu masu abin da yake shirme ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da hujja a kan shi ba abin da ba addini ba ne za ga lokacin da suke tallata abinsu suna ƙoƙarin su nuna maka cewa wannan hanyar ita ce hanya mai kyau idan ka bi ta a nan ne shiryar take sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana maka cewa dukkan wanda zai irin wannan da'awa ala dalala to zai kamanceceniya ne da ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu ba yahudawa in ba kiristoci saboda su ne suka yi kira zuwa ga musulmai su kasance akan abin da suke kai akan abin da su yahudawa ɗin suke kai kamar yadda yahudawa na madina suka faɗi wannan maganar a gaban ma'aiki da kuma kiristoci na najiran lokacin da suka zo suka nemi da za su yi mubahala da ma'aiki alaihi salatu wasalam as-sayyid da al'aqib kamar yadda yana cikin bukhari da muslim hadisin huzaifa ibn al-yaman lokacin da suka zo su za su yi mubahala ga ma'aiki suka ce sun sun yadda a yi tsinuwa in har abin da suke kai ba gaskiya ba ne fadala sallallahu alaihi wa sallama ce ba damuwa yan a shirye suke shi ma a shirye yake sun zo su da dumi a yi tsinuwa bayan ma'aiki ya je shi ya kirayo sarkin shi ali ibn abi talib ya kirayo yarsa na fatima ya kirayo Hassan da Hussein jikokin shi ya ce to a zo a zauna a yi tsinuwa saboda Allah ta'ala ce fa mun hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin shikenan lokacin da aka yi haka su waɗannan kiristoci suka ce sun yadda cewa lalle a yi wannan tsinuwa inda su ba akan gaskiya suke ba ma'aiki ya ce babu damuwa ya gama waɗannan iyalin nasa faƙul ta'ala wani da abu na ana wa abu na abu ga alimuna abi talib ga alhassan ga alhussein wani sa'ana wani sa'aku ya zo shi da nana fatima wa anfusana wa anfusakum kuma ya zo da kanshi ya ce allahumma haula ya ahlu baiti ya zo da su ya kawo su ya ce to su ba su mutu sai ɗaya ya ce mutu to wallahi inda ya har muka yi mubahala da wannan annabi to ba zance mu ba dama muta mu ta ƙare to zurriyar mu ma ta lalace don haka yadda ya kamata mai shi ne ni sulhu da kankaninmu da shi amma zancen mai wannan tsinuwa shi akan gaskiya yake in muka yarda muka yi wannan tsinuwa to mu da bayar mu baki ɗaya mun lalace ba za mu rabauta ba sai suka yarda cewa a ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya yi haƙuri kan maganar da suka yi ta cewa a zo a yi tsinuwa a bar wannan magana to Allah ce sun manabta hilfa na ja'alla ala tallahi sannan sai mu kaskantar da kai mu sanya tsinuwar Allah ta tabbata akan wanda suke makaryata ne da suka ce wannan in aka yi haka to za mu lalace za mu tambaɗe dama kuma a tambaɗan suke yahudawa na madina su ma suka yi wannan da'awa su ma kiristoci suka yi da'awa to sai Allah ta'ala ce kullahum ka ce da su bal millata ibrahima hanifa bal bari dai millata ibrahima hanifa millata ana wannan maf'ulun bihi ne ko mudafun ne nattabi'u millata ibrahima bari dai mu za mu bi addinin annabi ibrahim ne muna bin addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam hanifan addini wanda yake ya karkacewa dukkan addinin da yake ba na musulunci ba idan aka ce alhanif shine alma'ilu an kulli dinin suwar islam wanda ya karkace wa dukkan wani addini inda ba na musulunci ba shine al-hanif wa ma kana min al-mushrikin kuma bugo da ƙari annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam baya daga cikin masu hada bautar wani da Allah a wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam har yabo guda uku na farko Allah ta'ala ya yi nuni akan imama ta annabi ibrahim alayhi salatu wassalam saboda annabi ibrahim allah ya ce ka ce musu da tabi'u millata ibrahim hanifa millata ibrahim hanifa za mu bi addinin annabi ibrahim wanda shi al-imam shine al-muba al-matbu wanda ake bin shi da haka annabi ibrahim alayhi salatu wassalam allah ta'ala ya bayyana imaman shi anan a fili karara sannan kuma annabi ibrahim kana halifan ya yi watsi da dukkan abin da mutanen lokacinsa suke bautawa na wani Allah saboda bautar Allah. Hanifan wato yana mai karkacewa daga dukkan wani addinai saboda addini na musulunci. Sannan kuma na ƙarshe shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa annabinsa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalamu baya daga cikin waɗanda suke mushrikai ne yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kaɗaita Allah ta'ala da bauta shi yasa ake mai taje da imamul muwahhidina wato shugaba na bayin Allah waɗanda suke kaɗaita Allah ta'ala da bauta a cikin wannan ayar za mu fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a yanda annabawa ga baki ɗaya suke yanda annabi ibrahim alaihi salatu wasalam bai haɗa bautar wani da allah ba hakanan dukkanin annabawa wannan shine siffarsu ba sa haɗa bautar wani da allah wa ma kana kana bai kasance ba wato a baya bai bauta wani allah ba sannan kuma a lokacin da shi annabi ibrahim aka saukar da wahayi a kan shi baya bauta wani Allah kuma bayan wannan annabi Ibrahim bai bauta wani Allah ba shi yasa da mutu lam yakun min al-mushrikin fi ma mada wala fi al-hadir wala fi ma yustaqbal bai kasance ba cikin mushrikai cikin abin da ya shude na rayuwarsa da kuma abin da ake ciki da kuma abin da za a fuskanta a gaba shi yasa za mu ga lokacin da yana yaro karami Allah tabaraka wa ta'ala ya kimsa mashi basira lokacin da iyayen shi da manyan garinsu suke bauta wa wani Allah to shi yana ganin kida hukumancin abin da suke saboda abu ne wanda suke bautawa amma kuma sun suka sassaka kayansu kuma duk da haka suna ganin cewa akan daidai suke annabi ibrahim wata rana za su fita idi sai suka nemi ya tafi ya ce ai baya jin daɗin jikin shi ce inni saqimu ce ina rashin lafiya da ya ce musu saƙi sun yi tunanin cewa rashin lafiya irin ta gangan jiki shi kuma yana rashin lafiya game da bai yadda da abin da su suke kai ba na bautar wani Allah bayan sun shiri sai ya karkata wajen gumakan nasu din ya sassara su ya kakkarya su shi kenan bayan wannan sai ya ɗora gatarin a kan babbansu ya ƙyale shi shi bai kashe shi ba saboda wata hikima ta annabi ibrahim dan in ya karkashe su duka in ya zo aka mai tambaya ya aka yi ya aka yi ba zai ba da amsa ba to amma sai bar babban amma sauran duk kananan din ya karkashe su ya guguntule su da suka zo suka ce man fa'ala hadha da alihatina ibrahim wannan gumakan namu waye musu haka iyayen gidan nan namu waye musu haka ya ibrahim sai to bar fa'ala hukamirun hada fas'aluhum in kanu yantiquna ai babban nan nasu da kuke gani da Allah tun da jihar kuka ga da gatari a wuyan shi da Allah kore suka bata mishi shi kuma din ya mambace su amma dai ku tambaye su dai su ba ku labari ai waka a bakin mai ita ta fi daɗi shi kenan suka dawo suka ce kai farja'u ila anfusin fa qalu innakum antum zalimun sai suka dawo kan kawunan su da ce wannan annabi Ibrahim suka ce Ibrahim ya rena mu ya za a ce wannan abinda ba sa yin magana zai ce mushi magana sun maruki su ala rubushin labar alimta ba haƙula yin rubuna suka ce ka san ai waɗannan ba sa yin magana to da suka gaya mushi aka yi ce to an zo gurin ya ce a fata abubu na min dunin layi ma layan fa'ukun ce an wulayar tofukun yanzu kuke bauta wa wani allah abinda ba zai amfanar da ku ba idan kuka bauta mushi kuma ba zai cutar da ku ba don ku yi watsi da bautar shi uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah tir da ku da abin da kuke bauta a launin Allah afala ta'qiluna shin ba ku fahimtar rugujewar wannan ibada ta ku da kuke ga wani Allah ai ya ishe ku wa'azi haka da kuwa gani in dai mutumin da wannan gunki na ku wanda shi ba zai iya gaya muku ba wanda ya cutar da shi wanda ya kashe shi wanda ya kakkarya shi amma kuma shi a wajen shi kuke neman amfani a wajen shi kuke neman tunkudewar cuta wannan abu an ya kai wauta to annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yayi ta musu bayanin a fili karara yayi ta musu bayanin a fili karara akwai isra'iliyat wanda suke nuna cewa annabi ibrahim lokacin yana yaro baban shi yana dora mai gumaka talla sai in rana ta yi sai ya kai su gindin ruwa ya kafa sai ce ku sha ruwa su jike su lalace kuma in ya kawo mishi sai ce ya akai wannan to dama yana talla yana cewa zai sai abin da zai cutar da shi ba zai amfane shi ba abinda yake cewa man yashtari ma la yanfa'uhu wa yadurruhu wa zai sai abinda ba zai amfane shi ba amma kuma zai cutar da shi kowa in yaji haka yace to waye zai sai wannan abu in ba wawa ba rana in ta yi sai ya kai su ya rasa su cikin ruwa kuma na laka ne dai sai su lallace ya kawo mahaifin shi mahaifin shi ya ta mai fada ya za a yi ya doki guma kai shi je ya saka ko kuma bai ci jikin komai ce to ai abin da ya kamata an gaya musu shine duk wanda ya sai wannan gumki din abin da zai cutar da shi ne bangaren shi na duniya da kuma bangaren lahira sannan kuma ba wani amfani da zai janyo mishi ko a wannan gida na duniya ko a lahira da haka gaskiya na faɗa kuma in dai har da gaske ne goma kan ne me yasa in aka kafa su sha ruwa ba sa sha yayi ta musu irin waɗannan abubuwa amma kuma da ke Allah subhanahu wataala in ya kaddara wato mutum hallakeke ne din yanda kai da usulubi da kala kalan asalimu na da'awa da ka zo da shi Allah ta'ala ba zai shiryar da shi ba wanda shi da dukkan wanda Allah ta'ala ya kaddara batan shi to duk yanda za ka yi ba zai shiri ba wa idza dallatil uqulu ala ilm fama za taquluhu as-sahaba shine ana Allah ce wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bai kasance ba cikin waɗanda suke mushrikai bal kana minal muwahhidina ya kasance cikin masu kadaita a Allah subhanahu wata'ala da bota wannan zai bayyana mana cewa ashe dukkan addinin da ba na musulunci ba to za zai iya amsar sunan shirka ne zai iya amsar wanda yake cikinsa mushriki ne ba da ya zamanto shirka ce wanda take a irin mutum ya zamanto yana bautawa wani Allah tare da Allah wanda shirka ce wanda take mukaffira wanda tukhriju al-insana min al-millah amma ya zama to shirka ce wanda take karama wanda ita kuma la tukhrijul insana min al-milla kamar yadda malamai suka yi magana akai na'am
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما إسماعيل وإسحاق الأسباب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qulu amanna billahi ku ce mun ba da gaskiya da Allah wa ma unsila ilaina da abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahim da abin da aka saukar zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il da annabi ishaqa wa yaquba da annabi yaqub wal asbaq da jikoki na annabi ishaqa jikoki na annabi isma'il yaya na annabi yaqub alaihi salatu wassalam wa ma utiya musa wa isa da kuma abin da aka baiwa annabi musa da annabi isa wa ma'utiyar nabiyuna min rabihim da kuma dukkan abin da aka baiwa annabawa daga wajen ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabewa tsakankanin ɗaya daga cikin manzanni na Allah wa nahnu lahu muslimuna mu masu miƙa wuya ne ga Allah ta'ala shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa muminai ku gaya wasu waɗannan yahudu da waɗannan kiristoci wanda suke tallata muku addininsu ku gaya musu iya tsakaninku da su da kuma abin da ku kuke kai ku ce da su amanna billahi mun ba da gaskiya da Allah ba da gaskiya da Allah yana ɗauke da abubuwa guda hudu ya tabammanu arba'ata umuri ya kunshi al'amurra guda hudu na farko al'imanu bi wujudillahi ba da gaskiya da samuwar Allah ka san da cewa lalle akwai Allah subhanahu wata'ala sannan kuma al-imanu bil firadihi bi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi kai imani da cewa Allah tabaaraka wata'ala shine ya kadaita da abin da ya shafi rububiyya shine ya halitta bayi gabaki ɗayan su da komai da kowa Allah ta'ala shine ya halitta ka tabbatar da cewa Allah shi ya kaɗaita da wannan sannan kuma ka tabbatar da cewa Allah ta'ala shi ne ya kaɗaita da cancantar ibada daga wajen bayin nasa saboda ba wanda yake cancantar abota mishi face sai wanda yake mahalici afaman ya khluku kaman la ya khluku sannan kuma ka yi imani da sunaye na Allah da sifofi nashi dukkan sunayen da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci kanshi da su a cikin alkur'ani ko ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ambace shi da su a cikin sunnarsa wanda take ingantacciya ka yi imani da waɗannan sunaye ba tare da ka ja ba a cikin suna ɗaya daga cikin sunayen da suka tabbata cikin sunaye ne na Allah tabaraka wa ta'ala hakanan da kuma imani da sifofi na Allah dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kanshi da shi a cikin alkur'ani siffar da Allah ta'ala bai wa kanshi ita a cikin alkur'ani ko ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya siffanta Allah ta'ala da wannan siffa din a cikin sunnar shi wanda take ingantacciya to kai imani da wannan siffa din kada ka ja kar ya zamanto kana da tababa kan wannan siffa din amma wanda take cikin alkur'ani ko wanda take cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda take ingantacciya ya zama to kayan imani shakundun ga waɗannan abubuwan dukkaninsu wanda suka tabbata a alƙur'ani da kuma wanda suka tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam to wannan shine zai baka sunan cewa kayan imani da Allah amma in ya zama to mutum ya yi imani da samuwar Allah amma sai zama bai yi ba imani da cewa Allah ta'ala shi ya kaɗaita da halitta bayi sannan kuma shi ne ya cancanci ibada daga wajen bayi sannan da yi ba imani da sunaye na Allah da sifofin shi to imaninsa ba imani ba ne saboda imaninsa irin imani ne na mushirikai cikin mushirikai kowanne cikin mushirikai akwai ma wanda ya fi shi imani saboda cikin mushirikai akwai waɗanda in ka tambaye su ka ce wa ya halitta sammai da kasai za su ce na Allah ne kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسهرون أتدام كما ba a nan kaɗai ba a gurare da dama a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya a wato ya ambata mana cewa mushrikai sun yi imani da rububiyya ta Allah amma inda ake da ja da su shine bangaren uluhiyya bangaren tauhidi na biyu da kuma al'asma'u was sifat amma bangaren tauhidi na farko ba sa ja to don haka dukkan mutumin da ya zama ya imani da samuwar Allah amma waɗannan guda uku dukkaninsu ya ƙaryata da su bai imani da su ba ba musulmi ba ne hakanan mutumin da ya zamanto ya yi imani da samuwar Allah ya yi imani da cewa Allah ta'ala shi ya cancanci a wato halitta shi ya halitta bayi ga baki ɗansu amma kuma bai yi imani ba da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanci ibada daga wajen bayi da kuma bai yi imani da asma wa sifat ba imanin shi bai yi ba saboda wannan shine abin da mushrikai na Makka suke wanda kuma Allah subhanahu wata'ala a ya ambata mana cewa dukkaninsu kafirai ne innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna amma wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna allah fa anna yufakun allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu inna allaha bikulli shay'in alim قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله ga cikin suratu yunus Allah ta'ala ya ambato mana kulman yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fasayquluna Allah fa qul afala tattaqun zamu ga cewa sun yi imani da cewa Allah shine ya halitta sammai da kasai da abin da yake cikinsu shine yake gudanar da lamarin sammai da kasai da waɗanda suke ciki sannan kuma shi ne yake ciyar da su amma kuma duk da haka wannan bai shigar da su cikin musulunci ba da haka sai ya zamanto an samu imani da waɗannan abubuwan guda hudu al'imanu bi wujudihi wal imanu bi infiradihi fi rububiyyati wal imanu bi infirahi bi infiradihi fi uluhiyyati wal imanu bi infiradihi fi asma'ihi wa sifatihi sai ya zamanto bawa ya zama mumini cikakken mumini amma in ya zama ya samu matsala wajen al'asma wa sifat to imaninsa yana da kwai matsala za a saka shi cikin muminai amma dai imanin shi ba imani ba ne wanda yake konflat to Allah ta'ala ce ka ce da su mun yi imani da Allah wa ma'unsu da ilaina sannan kuma mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu na alkur'ani a abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar gaba ake alaihi salatu wassalamu na alkur'ani yi imani da shi cewa littafi ne wanda yake sabkyakke daga Allah wanda la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wama unzila ila ibrahim sannan kuma mun imani da abin da aka saukar da shi zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam abinda Allah ta'ala ya saukar da shi ga annabi ibrahim shine as-suhuf wanda Allah ta'ala ya ambace su a ƙarshen suratu al'a'ala ce inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa to waɗannan littattafai wanda aka saukar wa annabi musa alaihi salatu wassalam mun yi imani da su wa isma'ila haka mun yi imani da abin da aka saukar da shi zuwa ga annabi isma'il alaihi salatu wassalam littafi ne Allah ta'ala ya saukar da shi ga annabi Ismail amma mai sunan littafin Allah ta'ala bai so mu san shi ba shi yasa bai ambace shi ba a cikin alkur'ani haka ma'aiki alaihi salatu wassalam bai faɗa mana shi a cikin sunnarsa ba wanda take ingantacciya sai ya zamanto imani da littafin da Allah ya saukar wa annabi Ismail imani ne wanda za mu yi shi a jumlace saboda Allah ta'ala ce kanan nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق wanda za mu imana cewa kowane annabawa cikin annabawa na Allah kowane annabi cikin annabawa na Allah Allah ta'ala ya saukar mai da littafi mai sunan littattafansu wannan Allahu a'lam wanda Allah ta'ala ya so mu san sunayensu Allah ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani wanda kuma Allah ta'ala bai ambace su a cikin alkur'ani ba ba abautar da mu da sai mun san sunayensu ba abin da yake kan mu shine mu yi imani da su a dunkule cewa kowane annabi Allah ta'ala ya saukar mai da littafi haka wa ishaqa mun yi imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi ishaq alaihi salatu wassalam mahaifin annabi yaqub da ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa yaquba haka mun imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi yaqub alaihi salatu wassalam mahaifina wanda aka bashi rabin kyau annabi yusuf alaihi salatu wassalam wa ma unzila wal asbaqi da kuma abin da aka saukar ga jikokin annabi ishaqa jikokin annabi yaqub alaihi salatu wassalam ƴaƴan annabi yaqub sa annabi yusuf alaihi salatu wassalam da ƴan uwan shi wa ma utiya Musa wa Isa sannan kuma mi imani da abin da aka baiwa annabi Musa alaihi salatu wassalam na ayoyi imma al-ayat ash-shar'iyya ko al-ayat al-kauniyya ayoyi waɗanda suke na shari'a ta musulunci irin abin da ya shafi Allah ta'ala ya saukar da littafin at-taura ga annabi Musa alaihi salatu wassalam irin abin da ya shafi ayoyi wanda suke al-kauniyya da mu ga cewa annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa shi da mujiza ta farin hannu haka Allah ta'ala ya arzuta shi da mujiza ta sanda wanda wannan sanda ta zamanto wa annabi Musa alaihi salatu wassalam mujiza mai girma kamar yadda Allah ta'ala ya hakaito mana kissar sanda din a da da da tantiri fir'auna da mutanen shi yadda abin ya kasance cikin suratul a'raf Allah ta'ala ya hakaito kisar a shimfiɗe haka cikin suratul taha Allah ta'ala ya hakaito kisar a shimfiɗe haka cikin suratul shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito kisar a shimfiɗe bayan waɗannan guraren akwai gurare da dama wanda Allah ta'ala ya ambaci kisar amma bata kai shimfiɗar da aka yi mata ba cikin waɗannan surorin guda uku suratul a'raf suratul taha suratul ash-shu'ara a irin suratul hud irin su suratul qasas irin su suratul ghafir da muka cewa Allah ya hakaito kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi da Fir'auna amma tsawon da bai kai na waɗannan surorin ba Allah ta'ala ya arzuta annabi Musa alaihi salatu wassalam da mu'jiza ta farin hannu da sanda haka abin da ya shafi dagewar kogi Allah ta'ala ya saka kogi ya darje gida biyu tsakiyar ya zama hanya saboda annabi Musa da mabiyan shi su wuce kamar yadda a cikin suratul shu'ara ya Allah ta'ala ya hakaito kisar haka kuma cikin suratul a'raf Allah ta'ala ya hakaito kisar haka cikin suratul yunus Allah ta'ala ya hakaito kisar wa Isa da kuma abin da aka baiwa annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya baiwa annabi Isa aya wanda take shar'iyya da kuma aya kauniyya bangaren aya shari'iyya Allah ta'ala ya saukar da littafin injila ga annabi isa alayhi salatu wassalam nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan wato Allah ta'ala ya saukar da at-taura da injila ga annabawansa at-taura annabi Musa injila annabi isa alayhi salatu wassalam sannan kuma wajen aya kauniya za mu ga cewa annabi isa alaihi salatu wassalamu a lokacinsa ya yi ta kokari wajen abin da ya shafi yana rayar da waɗanda suke matattu ne haka nan kuma yana warkar da wanda aka haife shi ba shi da ido haka kuma yana warkar da wanda yake mai dabbarar dabbare wannan dukkaninsu bi izinin lahi da izinin allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda a cikin suratu Ali Imran da suratul Ma'ida wato Allah subhanahu wata'ala ya hakaito mana kisan waɗannan annabawa dukkanin su Allah ta'ala ya hada su da mu'jiza wanda take ta kauniya da kuma aya wanda take ta shari'a wanda kuma kowanne cikin su abinda Allah ta'ala ya bashi bai dawoma ba amma shugaba farin jakada sallallahu alaihi wasallama abinda aka saukar mai yana nan har yanzu daren dakan muna ta cin moriyarsa babbar mu'jiza ta ma'aiki alayhi salatu wassalam littafin alqur'ani da matladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyyina idh ja'at wa lam tadun wato wannan mu'jiza ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ta alqur'ani ta dawwama a wajen fa faqat kullu mu'jizatin ta bulbushi kowace mu'jiza ta annabawa id ja'at lokacin da wannan mu'jiza ta annabawa ta zo ta walam tadumi ba wata mu'jiza da ta zo da ta dawwama kaga annabi Musa farin hannu lokacin da ya koma ga Allah da farin hannun shi ya koma sandan shi ma bayan ya koma ga Allah shi kenan aikin ta ya kare haka annabi salihu taguwa haka shi annabi isa alayhi salatu wassalam warkar da makaho da yake da sauransu duka lokacin da ya koma ga Allah abin ya tsaya to amma alqur'ani gashi ne yanzu da saukar da shi sama da shekara 1450 da wani abu amma yana nan lokacin da kake karanta shi zaka ji kamar yanzu aka saukar da shi saboda in kana karanta shi za ka dinga jin daɗi kamar yanzu aka saukar da shi amma ya fi shekara dubu da wani abu da saukarwa kana karanta shi za ka ji mutum ya zo ya zauna yana ta saurara wa khasatan in Allah subhanahu wa ta'ala bayo mai karatun a sauti mai kyau kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sawtal hasana yazidul qur'ana husnan kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa wa ma'utiyar musa wa isa wa ma'utiyar nabiyuna min rabbihim sannan kuma da abin da aka baiwa annabawa daga wajen ubangijinsu abin da allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabawa na littattafai da ayoyi waɗanda suke kauniya daga wajen allah subhanahu wa ta'ala saboda dukkaninsu annabawa kowanne daga cikinsu za mu yi imani da waɗannan littattafan guda hudu da Allah ta'ala ya so musan sunansu da kuma waɗanda aka saukar da su gare su alƙur'ani Allah ta'ala ya saukar da shi ga farin jakada sannan kuma littafin attaura Allah ya saukar da shi ga annabi Musa littafin injila Allah ta'ala ya saukar da shi ga annabi Isa littafin zabura Allah ta'ala ya saukar da shi ga annabi Dawud waɗannan su ne littattafai guda hudu wanda za mu yi imani da su tafsirar amma littafin da Allah ta'ala ya haɗa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da shi da littafin annabi Shu'aibu da littafin annabi Hudu da littafin annabi Salihu da littafin annabi Lutu da sauran annabawa na Allah wannan Allah subhanahu wata'ala bai so mu san su ba filla filla amma dai mu yi imani da su a dunkule wannan dole mu yi imani da su a dunkule idan muna so imanin mu ya zamanto imani wanda Allah subhanahu wata'ala yake so bayan su kasance a kan shi la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabewa tsakankanin kowanne ɗaya daga cikin annabawa na Allah ba ma cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi kadai aka turo mu bum yadda da annabi nuhu ba bum yadda da annabi hudu ba bum yadda da annabi shu'aib ba bum yadda da annabi salihu ba a dukkaninsu imaninmu ga ma'aiki yana tilasta mana mu imani da su saboda dukkaninsu sun zo su da abu ɗaya ne dukkan abin da suka zo da shi shine tabbatar da tauhidi kadai ta Allah ta'ala da bauta da kuma rugujewa shirka wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut za mu ga kuma cikin suratu al-a'raf da suratu hud da suratu ash-shu'ara zamu ga Allah ta'ala yanda ya haka ya to mana kissar su annabawan da yanda kowanne daga ciki babban abin da yake guri shine ya tabbatar da tauhidi ya rubuce shirka zamu ga cikin suratul arafi kusan irin kissar haka Allah ta'ala ya kawo ta cikin suratul hud haka cikin suratul mu'minun haka cikin suratul shu'ara da kuma wadansu gurare na alqur'ani wa nahnu lahu muslimuna mu masu meka wuya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ba ma meka wuya ga wani al'amarin mu mun sallama shi ne zuwa ga Allah wanda kuma haka ya kamata bawa ya kasance a idan abu ya same ka za a haɗu a taya ka farin ciki lokacin da abu ya samu ɗan uwanka na farin ciki to ka sa a ranka kai ne ya samu da haka shi yasa ana Allah ce ku ce wa nahnu lahu muslimuna mu masu me kauya ne ga Allah ce baka ce wa ana lahu muslimun ya ce wa nahnu lahu muslimuna saboda ya tabbatar mana wato muminai kamar yadda ba yake alaihi salatu wassalam ya siffanta su cikin hadisi ingantacce wanda yana cikin bukhari da muslim hadisin abu musa al-ashari da kuma hadisin al-umar ibn bashir adala sallama ya ce al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu mumini da mumini dan uwansa tamkar gini ne sashen shi yana karfafa sashi madalla ce masal mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma madalla ce misalin mu'minai wajen san junansu da kuma tausayin junansu da soyayyar da suke wa junansu madalla ce tamkar misalin gangan jiki ne daya idan gaba ɗaya ta cikin wannan gangan jiki ta kamu da rashin lafiya za mu ga cewa sauran jikin ya amsa kira na wannan gabar ɗaya da ba ta da lafiya wajen hana ido barci da kuma rashin lafiya za ga idan mutum kan shi yana ciwo ba sauran jikin ba zai ce ba to tun da dai kai ne kaɗai yake ciwo shi sauran jikin ya kwanta ya yi barci kan kaɗai kawai zai ta fama da raɗaɗi a'a ciwon kan nan zai hana shi ya zama to ya kasa yin barci mutum zai kwalje hannu yatsa ce zai kwalje amma ya zo shi an mushi bandeji amma duk da haka zai ce ba shi da lafiya wannan ɗan launi da ya zuba mai zazzabi saboda to haka ya kamata musulmi ya kasance idan wani ɗan ɓangaren ka idan musulmi wani abu ya faru da shi to kamar wani ɓangaren ka ne wani abu ya faru da kai yadda za ka yi ta addu'a Allah ya yi maka wannan matsala da kai kake cikinta to haka idan dan uwanka mumini dan uwanka musulmi ya fada cikin matsala to kai mai addu'a Allah ta'ala ya yaje mai Allah ta'ala ya yaye mai ita saboda fadar Hausawa da suke yin jifa ya tsallace kanka ya fada kan kowa lokacin da ya tsallace kan naka ya fada kan dan uwanka kanka da ya fada la'alla baka sani ba yanda zai duro ma kan naka yafi yanda ya fada dan uwanka anan ya kamata a ce mun kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan fa'in amurin da misali ba a mantun bihi faɗaɗe ta dau abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Assalamu alaikum. malam wani kalmomi ne ya kamata mutum ya yawa ɗaya Allah sannan ya buɗe shi da baya.
Yadda ya kamata lokacin da mutum zai yi addu'a shi ne ya fara bi tamjidin lahi, ya fara girmama Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan wannan kuma sannan ya yi salati ga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam sannan kuma sai ya roƙi abin da yake bukata. wannan shine abin da hadithin fadala ibn ubayd ibn ubada fadala ibn ubada wanda yana cikin sunan abi dawud da ya tabbatar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ji wani bawan Allah yana addu'a ba tare da ya girmama Allah ba ba tare da ya yi salati ga ma'aiki ba sai maza Allah ya ce ajila hada wannan mutumin ya yi gaugawa abin da ya kamata shine ya fara da girmama Allah da kirari ga Allah sannan kuma da salati ga ma'aiki sai kuma ya faɗa abin da yake so ɗin sai kuma ya rufe da salati shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi ya ce addu'ar da ake sawa a rai addu'a ce wanda ta wuce boda addu'a ce ta samu karɓuwa insha Allah daga ciki ce akwai addu'ar da ya zamanto kafin ta an yi salatin annabi a tsakiya an yi salata annabi a ƙarshen ta an yi salata annabi ce Allah subhanahu wa ta'ala zai ji kunyar ya amsa waɗannan salatan guda uku da kai na farkon addu'arka da tsakiyar addu'a da ƙarshe kuma yi watsi da addu'arka da haka mu kula da kyau lokacin da za mu yi addu'a a ba wai kai tsaye za mu fara daga kan addu'ar ba ne mu fara da in ma mutum bai iya waɗansu azkaruwa waɗansu yababbuka na Allah ya karanta fatiha wanda fatiha ta kunshi wannan alhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala zai ce hamadani abdi arrahmanir rahim athna alayya abdi maliki yawmiddin qala majjadani abdi wa qala marratan fawwada ilayya abdi yawwala na'am
Adam tambayar mutum mutum bai da lafiya ya ta likita aka cire shi da lafiya ta tashi ba ta likita ba sai ya ta wajen kuka a baya magani yana iya zuwa wajen kuka a baya magani
idan mutum ya tafi likita aka ce mai rashin lafiyarsa ba ta likita ba ce akwai maganin nika wanda shari'a na musulunci ta musulunci ta yarda da su irin maganin nika na gargajiya wanda ba su ci karo da addini na musulunci ba wannan shi ake nufi ya koma wajensu da kuma babban abin da ya kamata dama mutum ya rika ita ce addu'a ko rashin lafiyar da aka kai ka likita ce babban abin da ake bukata ya zama to kana addu'a Allah ta'ala ya baka lafiya saboda likita ita sababi ce na samun lafiya ba wai ita ce take ba da lafiyar ba lafiya rashin lafiyar da take likita idan mutum ya tafi za a mai aiki ne ko rashin aiki a bashi kwayuka ya sha waɗannan sabubba ne wanda suke sawa bawa ya warki amma mai warkaswa ɗin Allah tabaraka wa ta'ala ne haka nan cutar da ya zama to an ce ba ta likita ba ce ba ana nufin kuma sai an je wajen bokaye ba saboda zuwa wajen bokaye wata dirmiya ce mai girma wadala su salama ya ce mai a ta arrafa na kahilan fasaddaka bi mai kullum tuqbal lahu salatun 40 layla wadala ce dukkan wanda ya tafi wajen dan duba ko wajen boka kuma bokan da ya bai bansoro ce a yi rashin lafiyar nan taka kaza kaza ne sai an aika wani ifritu ya shiga cikin kashar ruwa na mali ya dako kaza za a yi maka magani sai an je saudiya a yi kaza yi kaza ya taba shi tsoro da ya karshe shi wannan mutumin ya gaskata ce kai wannan shani na boka sai su manya ya gaskata ya yarda da haka da ba za a ce ba za a amshi sallar shi ta kwana arba'in ba zuwa wajen boka yana da haɗari duk rashin lafiya da bawa ya kai a cikinta to kada wannan rashin lafiyar ta sa shi kuma ya barar da tauhidin shi lokacin da mutum ya tafi wajen wajen wajen boka ya karyata abin da Allah ta'ala ne ya saukar ga ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda Allah ce wa yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin da yana cikin sunan Abi Dawud a dukkan wanda ya tafi wajen boka faqad kafara bima unzila ala Muhammad ya kafirce da abin da aka saukar wa ma'aiki alayhi salatu wassalam da alqur'ani kenan idan aka dawo da shi gida ba wai wajen boka za a nufa ba akwai maganin nika wanda shari'a ta musulunci ba ta yi watsi da su ba ta yarda da su irin maganin nika na gargajiya idan aka haɗa itaciya kaza da itaciya kaza suna maganin kaza kuma mujarrabun ne ba wani shirka a ciki ba karkacewa hanya shikenan sai ya amfani da su ba sai an tafi wajen bokaye ba na'am
ana tambayar da daga farko ana bara addu'a mahaifin ya rasu ya bara ya'ya da yawa to bayan an raba gado to shi ma'aikatar da yake aiki sai su suna ba da wani isani da yara ƙanana wanda aka rai wanda ba su ta shekara biyar bayan an raba gado sai aka aiko wannan kuɗi na yara ƙanana idan sai suka ce wai a kawo a raba gado ana iya kawowa
al-muslimuna ala shuruɗihim yanda gado yake abin da mahaifi ya bari wannan da yaro da babba din ɗaya ne za a raba musu maza za a musu daidai da daidai mata kuma za a ba su rabin maza rabin rabin namiji kamar da Allah ta'ala ce da zakari mislu hazzul unsayin to bayan an raba tarika ta shi mamaci ma'ayi abinda su daga can ake bayarwa in ya zamanto waɗannan wannan mamaci in ba shi da 'ya'yan da suke ƙasa da shekara biyar wannan kyauta ba za a kawo ba wannan isani ba za a kawo ba kuma ita ma'aikatar ta kallaci yara ƙanana saboda waɗansu lokutan dama a nan matsalar take sai ta ce za ta dinga yi musu isani saboda shi wannan mamaci su ka wanda sama da shekara biyar ne a zuwa shekara hamsin su iya da kansu allah subhanahu wataala shi ne bai yi wa kowa wannan abin da aka yi in aka na nasu ne su waɗannan yaran saboda iya daga can niyyar da aka yi shi ne ɗiyan marigayi amma ƙanana ban da manya ba za su shiga ba su waɗannan manya cikin wannan kyauta da za a kawo za a raba wa yara ƙanana ne sai su manya su yi ta addu'a ta Allah ya ji kan mahaifinsu kuma waɗannan ƙannuna su Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarsu tunda lokacin da shi ma dan shekara biyar din ya ƙara shekara ɗaya koma shida da Allah ya fita daga cikin waɗanda za su ci wannan dukiya yana ga kuma in ya zama shi mamacin ya shekara biyar da rasuwa wannan isanin zai yanki saboda za a ce cikin yayan shi ba wanda bai wuce shekara biyar ba sai dai in ya bar wata da cikin iyalinsa tana da kwai juna biyu sai ya zama to wannan yaron shi kaɗai ne kuma zai ci gaba da amsar abun har zuwa shekara shida sai a daida bayarwa wallahu ta'ala a'lam
malam tambayar mata gaba ya halitta mutum wanda ya haddace alƙur'ani ya yi ya mallai ta ramadan da ƙannansa da mahaifiyarsa ƙannansa maza da mata a gida
ya halatta kuma wanda bai haddace alkur'ani ba ya halatta ya yake abu laili da iyalinsa da yayin shi da kannin shi a gida amma dai abin da ya kamata shine a zo masallaci a zo masallaci a yi kiyamun laili sai dai in wata larura ce to irin mutum yana zaune a unguwar da take sabuwar unguwa ce kuma lokacin da aka saka na kiyamun lailin lokaci ne wanda dare ya tafi sau ya ɗoci da Allah a wannan lokacin akwai wanda suke kawo ziyara cikin dare ba tare da sun gaya maka za su ka ziyara ba saboda gudan haka a matsayin shi na wanda yake mai rufin asiri na unguwar ya ga cewa iya ce zai dinga fita daga gidanshi a wannan lokacin zai iya fuskantar wata barazana daga wajen makiya amma dai barayi da 'yan ta'adda da sauransu to babu laifi cikin gidanshi su dinga sallah kamar yadda nana aisha radiyallahu anha tana da kwai yunus maulana ta abu yunus maulana ta wanda yana yi mata limanci haka ga ummu warqa wanda hadisin ta yana cikin sunan abi dawud da wadansu daga cikin littattafai yana yi mata limanci ba wa na cikin ramadana ba a wajen ramadana a tana yi musu limanci ba wa cikin ramadana ba a wajen ramadana na'am
ala ɓangaren zarta kuma mutum ɗin lokacin da ta yi bi da ya wajibi mutum ya samu mai siya ya ta.
a zakar kono lokacinta idan ya yi ‘yan mutum ba shi da aka tafi idi aka dawo lokacinta ya fice lokacinta ya fice ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin sunanar abi dawud a hadithu abdullahi da abbas lalace man addaha qawla salati fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun min as-sadaqati duk wanda ya bayar da ita kafin a tafi idi wannan zakace wanda take karbabiya amma duk wanda ya zama to rashi ne yasa ba shi da ne kaura dawo bai ya tafi idi ya dawo to sai bayan ya dawo ya zo ya tarro da hatsi a gidan shi ko dawa ko shinkafa ko maka to idan ya fitar za a rubuta mai lalin kamar ya bada ta ne kafin ya tafi idi saboda a lokacin da zai tafi idin ba shi da to amma in dai wannan ranar ta fice sai zama to wani nasiru min Allah wa fathu qaribin ya zo mishi to in dai ba wani nasiru min Allah wa fathu qaribin ne wanda yake tunanin da ba zai zo shi irin daga sama ne min indillahi ne wani kawai ya ga tausayin shi kuma Allah ya koro shi ya ba shi buhun shinkawa goma ko sha biyar sai a je ya ci da shi da iyalinsa Allah ta'ala ya sawa abin da ya samu albarka ba sai ya fitar musu ba sai ya fitar da wadanda ka ba saboda lokacin ta ya fice na'am
yanzu malam mutum aka ce in ya mutu in bi Allah ya sa ya shiga aljanna shi da matan shi yana samun wasu kebancin mata wanda za a bashi aka ce tunan duniya wace ce za ta zama shugaba ta duniya ce mata ta shi za ta zama shugaba uku can cikin wancan matan wanda za a baki can ne za a samu shugaba.
to lalle yadda ayoyi na alkur'ani suka tabbatar shi ne mutumin da yake da kwai aure a wannan gida na duniya ba ta shi ta nan in dukkaninsu da shi da ita sun shiga aljanna za ta zamanto ɗaya daga cikin matan shi na aljanna kuma ita za ta zamanto shugaba amma in ya zamanto matar shi tana tana musguna mishi tana cuta mishi to sai a kwace shugabancin daga wajen ta adam kawata kamar yadda hadisin da yake cikin sunan ya tabbatar haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce la tu dimra'atu li zawjiha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain qatalaki Allah fa inna ma huwa indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilayda Adala Salma ya ce wata mace ba za ta musguna wa mijinta ba a wannan gida na duniya. Sai mata shi ta aljanna sai ta ce bai Allah wadaranki mutumiyar banza mutumiyar bai kada ki rai cuta mana miji. Dan shi bai je kada kwari ne a wajenki. Ba kore wanda ya sauka wajenki ya kusa ya zo wajen mu kuma ya zo wajen mu cutar da shi da kike za a kwace shugabancin ki a damka mana. sai ya zama to guda mai shugabanci amma in dai macen sun zauna da mijinta lafiya kalau a wannan gida na duniya kuma sun rabu rabuwa ta mutunci suka haɗe a aljanna ba za a haɗa macen aljanna ba da macen da wahala ta yi a wannan gida na duniya ta shiga aljanna wajen abin da ya shafi matsayi a wajen Allah saboda su can mata aljanna huru da iyin wanda Allah ta'ala ya ambace su su ne mata waɗanda suke masu dara da ido ko masu madarar ido shine huru da iyin kenan dama hur shine farin fari ne kan bakin baki ne kirin ainun kuma su ne masu dala da ran ido ba irin idan yan indiya ba a zan ido ya zama kanana mace ji yadda ta kai a kyau idan ta kanana ne sosai ya zama to ya sa mata muni su mata aljanna idan su dara dara ne amma ba irin idan da kuma za a ga kamar idan muciya ba wanda zai zai firkita mai gida ido ne wanda yake madaidaici haka Allah ta'ala ya halatta shi waɗanda suke bara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa musu addu'arsu Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu gabaki da Allahumma أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين